أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 29 ga watan biyar shekara ta 1430 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina 29 ne ku? ko ɗaya ga wata? to yau ɗaya ga watan shida shekara ta 1430 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine dace da 20 da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa a wannan darasin namu kuma shine darasi na ashirin da takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara idan ba ku manta ba a satin da ya wuce a cikin wannan sura mai albarka ita suratul baqara din mun tsaya ne a aya ta ɗari da saba'in da biyu daidai faɗin Allah madaukin sarki ya yi wanda zina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya ku waɗanda kuka yi imani ku ci daga daɗaɗa tsarkaka da muka azurta ku da shi sannan ku yi wa Allah godiya idan har kun kasance shi shi kaɗai kuke yi wa bauta muka kawo hadisi da yake magana akan irin abin da aka umarci muminai kuma shine Allah madaukakin sarki ya umarci manzanni ta yadda ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu saliha ya ku waɗanda kuka ya ku manzannin Allah ku ci daga tsarkaka daɗaɗa sai umarni ya daidai da irin wato wannan umarni yau kuma da taimakon Allah madaukakin sarki za mu tashi ne a aya ta gabata 173 daidai fadin sa inna ma harrama alaikum almaitata wad-dam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
Allah madaukin sarki bayan yayi magana dangane da ababen da ya halatta mana kaga anan mai daɗi halal ya halatta ka ci kuma kai amfani da shi kai ga magarin mutum ne ko kuma kai manzo ne cikin manzannin Allah to bayan ya yi magana akan ababen da ya halatta sai kuma ya zo yake magana akan wasu daga cikin abubuwan da ya haramta wanda wannan aya din ba ita kaɗai ba ne ta yi magana akan ababen da Allah maɗaukin sarki ya haramta amma ya keɓance wasu da ambato ne a nan wasu kuma ambaton su zai zo nan yace inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa lahma alkhinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah lalle Allah madaukin sarki sani dai cewa ya haramta a gare ku almaita kiran Abu Ja'far a cikin dukkan alqur'ani yana karanta shi ne da almaitata ai inna ma harrama alaikum almayyita amma nan idan kun lura almaitata wancan bitashdid to duk alqur'ani inda ya kira ta Abu Ja'far ne to yana karanta da da almayyita duk inda almaita ta zo cikin alqur'ani yana karanta ta wato bitashdid amma wasu suna yin sauran albaqun qurra'un kenan a masu riwaya wani gurin su yi tashdidi wani gurin kuma su yi wato daurin ya din ko da wanda insha Allah ta'ala idan bigirin yazo za mu yi bayani abinda ake nufi da almaita ko abinda ake nufi da wato wato almayyita shine dukkan abinda ya halatta a ci amma ba a samu damar yanka shi ba sai ya mutu duk abin da ya halatta a ci kafin a riski yanka shi sai ya mutu to shine ake ce da shi mushe da hausa ai kullu malam tudrik zakatahu mimma yuzbahu duk abin da baka samu damar yanka shi ba alhalin wannan abin kuma ana yanka shi a nan gurin sai mu ce da kai kenan idan abin da ba yanka shi ake yi ba kuma ba ci ake yi ba ko da an yanka shi ma ai mushe ne misalin alade yankakken alade halal ne mushe ne yankakken kare halal ne mushe ne yankakken jaki na gida ba na dawa ba halal ne mushe ne ina fata ana fahimta mana shi ma haramun ne hukuncin su ɗaya da da da da da da mushen da ya mutu ala hajfi an fiti duk ɗaya suke da a yanka shi da kada a yanka shi duk ɗaya suke to akwai wani iskali a nan gwamnati akwai abin da kuma ba a yanka shi to shi kuma idan ya mutu shi ma mushe ne ba a yanka shi amma ana cinsa shi ma idan ya mutu mushe ne to kaga ake tarifin laysa ala itlaqi ke ko ba ka bane ko da yake ya ce min ma yuzbahu da ma yayi yayi yayi yayi tabiin kamar misalin kifi ko yanzu in ka je ka tarar kana tafiya a daji ko jiya ko ruwa sai ka tarar da a gindin lamfo lamfo lamfo na na na na gona kaga kifaye kifaye duk sun mutu sai ka ce subhanallah mushe mushe ba za ka ji ba za ka ci saboda daman shi la yuzbahu ba a ba a yanka shi to abin tambaya nan ya halatta a yanka kifi wani ya ce saboda takawa da tsoron Allah zai ce shi ba zai ci kifi wasu ya yanka yaya sai ka ce ya wanda za ta a yanka shi ba haka ake cinsa ba tare da wato an yanka ba shi kuma haka Allah ya kaddara wannan shine almayyita ko almaita waddama sannan da jini wannan jini din ana nufin addamul jari wato jinin da yake faranya mai gudana idan kace jini ala itlaqi akwai matsala ce saboda in an yanka tinkiya ko an yanka sa a cikin naman da aka baka ba mamaki an sa shi a tukunya an dafa ma kana buɗe za ka tarar jini a ciki shi ma yana ciki baya ciki ana nufin jinin da yake gudana an gane ko yawwa shi ne can Allah ce au daman masuhan ko au lahama khinziri eh waddama wato jini mai gudana kakka fassara shi da jini kadai fa jini mai gudana shine daman masuhan kamar yanzu misalin an zo yanka tinkiya ko an zo yanka sa wannan jinin da yake zuba sai wani ya sa a kwano ya tara sai ya je wani abu da shi ko ya ci ko ya dafa shi ko ya tsafi da shi tunda matsafa suna yin amfani da shi sai a ce a je a yanka jaki jinin kada a bari ko ɗaya daga za a samu katon kwancina katon kwano sai a yanka shi a ciki daru babba kwanjini ko sa ko akuya sai a ɗebi wannan jinin sai a je a dafa shi ko a yi wani abu da shi to wannan shi ma haramun shine daman maskuhan to a nan a cikin almaita mushe din nan Allah madaukin sarkonce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance mana abubuwa kamar haka akwai kifi akwai fara ko akwai kifi da fara waɗannan mushen su ba mushe bane ba sannan kuma a cikin addamu ɗin nan Allah ya keɓance mana da hanta da da mai kuma da sefa ko yawwa duk waɗannan an halatta mana su kamar yadda ya zo a cikin riwaya ta abdullahi dan umar a marfu'an mawkufan hadisin ya zo marfu'i kuma ya zo mawkufi daga abdullahi dan umar mawkuf din shine yafi inganci kamar yadda malamai suka faɗa imam al-albani ya inganta shi a cikin silsila sahiha a uhillat lana maitatani wa damani manzo Allah ya ce an halatta mana wato mushe guda biyu kala biyu wadda mani da jini kala biyu ya ce fa'ammal mai tatani alhutu wal jarad da kifi da fara fara halal ne a ci mu ne a nan za a zo a yi damana farisi ta faruwa a banza ba a ɗebewa amma a wasu ƙasashen a nan ma Najeriya ma akwai inda ake kasuwar fara buhu buhu a cikin ita ko ba ka bane amma mu ne yanzu ne ya je gidanka ka zo ka masa miyar fara ya daina zuwa kenan amma su can soyawa suke su jaka ta su da muna yara muna ci ana ci ko ko ce muna ci gaba daya da ana yara da to daga baya kuma da aka girma sai aka sai aka daina ci ka kamar doki ne aiki kamar doki ne yanzu nan doki da ya zo ya biribiri sai ga an bashi wasu ma harbe shi suke su yi hasarar nama a banza ku yanka shi kuci ya halatta ko a nufi ya gajaje ko ba ga bane amma yanzu kana bin hanyar gidan murtala wajen gidan dan agundi din nan sai ka ta ganin mushen doki ba a ji amma manzon Allah ya halatta sabai suka ce mun ci naman doki a zamanin manzon Allah ya ganin mu kiru da ka ko ai ai ai barin dokin nan da ake ana barin nama kwarai ne sannan kuma jinin ya halatta mana da saifa da da da da, da hanta ko da da kuhuhu a to wannan kenan walamal khinzir da kuma naman alade wannan haramu ne wannan al-istisna ne wato wanda aka keɓe ce ne waɗancan abubuwan da muka faɗa yanzu kuma muka dawo cikin abubuwan da aka haramta wal hamal khinzir da naman alade an haramta mana cin naman alade duk wanda ya ci alade ya ci haram to amma akwai wani iskali a nan naman alade nama ko to kashin alade ya halatta a akan natsu wajen ba da ansa Allah cewa yi wa lahmal khinziri ko a ɗebe naman ga baki ɗaya a ɗauko ƙashi ya halatta fatar alade fa an ɓare ta an gyara ta ba za a ci ba to kitsan sa ba kitse nama ne na'am fa kace malam kitse nama ne ko kuma daban ne ha a ku bani ansa guda ɗaya idan an ina zuwa idan an kawo ga kitse ga nama za a ce din nama ne ko za a ce wannan kitse ne wannan nama ha ba ba nama yana gaba da kitse kenan wani abu ne daban kitse nama ma kuma wani abu ne daban sai dai suna da alaka da juna to yanzu ya zaku yanan Allah ya ce wa lahmal khinziri da naman alade na'am eh to kaji wani ya ce wani ya fara abin nan ai shi sa akai tambaya idan an yi tambaya za ka iya fahimta mutane wannan bawa ya ce ai ai ba matsala a ci fatan alade ya ce akwai hadisin da annabi ya ce duk fatan da an je mai ba matsala to kaga kaga kaga wannan ya gurma sai ka fada sosai wala mal khinzir abinda malaman tafsiri ke nufi jami'u azza'i ga baki ɗayan alade duk duka haramu ka fahimta wannan ayyuma ihabin dubi za faqat tahur malamai sun sabani akan hadisin abin da dai suka faɗa shine cewa a galiban suka ce fatar dabbar da ya halatta a ci ita ne idan an je ta ya halatta a yi amfani da ita ina fatan kana fahimta yawwa walamal khinzir da dukkan sassa sassan jikin alade ga baki daya a nan gurin ubbira billahami ne lakin wato a almuradu bihi jami'u azza'ihi an yi ta'abiri ne da namansa amma ana nufin duk gangan jikinsa duka me yasa aka yi amfani da kalmar laham saboda shine mu'azzamuhu shine mafi rinjaye a ciki ko ba ga bane shi yasa aka yi amfani da wannan laham din amma ana nufin duk jikinsa ba ana nufin ya halatta a ci kofatansa ba ba ya halatta a ci a kansa ba ba ya halatta a cikin sa ko na makamancin wannan sai yace kuma wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da aka yanka ba dan Allah ba shine kalmar uhilla bihi li ghairillah kalmar ihlalu a larabci ana nufin wato raf'u sauti an gane ko yasa hadisi yazo fa minna man ahalla بعمرة ومنا من أحل بحج وعمرة ومنا من أحل بحج an gane ko kalmar wato al-ihlal tana nufin daga sauki da faɗin wani abu su a jahiliya sun kasance idan za su yanka wa dabbo za su yanka wa gumakansu dabbobi sai su rinka wato daga sauti yayin da za su rinka yanka wannan dabbobi ma gumakansu to shine aka yi amfani da wa ma uhilla bihi li ghairillah a wata ayar wa ma uhilla li ghairillah bihi ina fata ana fahimta wato wanda aka yanka ba dan Allah ba an ka yanka shi ba da sunan Allah ba an yanka ne dan wani dan wata manufa um, a nan gurin ba sai gunki ba kadai duk wanda ya ɗauki wata dabba ya je ya yanka ta da sunan wani ba Allah ba ko shehi ko wali ko akar makallahu ko ma waye shi ma duk jahade shi ka sa cikin wa ma uhilla bihi li ghayrillah yankan kirsimeti kaga ana yankawa ne ba da sunan Allah ba ba don Allah ba wasu malamai sun suka shigar da cewa duk yankan da aka yi shi ba wai dan Allah ba shi ma duk yana cikin wa ma uhilla bihi li ghairillah ina fata ana fahimta wa in kana asalin aya tana nufin yanka ne wa gumaka kar ku yi mamaki ana yanka wa gumaka ana yanka ma aljanu masu alaka da bokaye sun san wannan yanzu mutumin da zai je gurin boka sai boka ya ce ka je ka yanka rago amma idan ka zo yankan kar ka ce bismillah sai ka kira sunan damka ya ilu ko damda ya ilu ko sarma ya ilu ko wace ce ilu ilu saboda ya komi wai dole sai abun ya kare da sunan ilu saboda rikitarwa da rutarwa to duk wannan yana cewa ma uhilla bihi li ghayrillah akwai wadanda za su kira za su yankan sunan malaman suke kira ko sunan shehunan su ko sunan waliyan su duk wannan haramun ne kuma yana cikin shirka Allah ya tsare mu wa ma uhilla bihi li ghayrillah ayo wa ma zukira alaihi ismu ghayrullah wanda aka kira sunan wani ba Allah ba Allah kiyaye yawwa to waɗannan su ne abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya haramta mana a nan kenan yanzu misalin na farko akwai almaita ko ɗaya kenan na biyu akwai addam wannan almaita mun faɗi abin da aka keɓance dangane da mushe akwai wanda aka ware ko sannan kuma addamu a cikin jini akwai wanda aka ware sannan sai lahmul khinzir abu na uku kenan naman alade shi kan ba a ware komai ba sai wa ma uhilla bihi li ghairillah abu na hudu abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba yanka wani abu ba da sunan Allah ba wannan haramun ne kuma shirka ne faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alai to amma wanda ya shiga cikin wato istirar cikin tsananin matsuwa kenan shine istirar faman turra wanda ya shiga cikin tsananin matsuwa da bukatuwa ghaira baghin wala adil ba da nufin zalunci ba ko kuma ƙetare iyaka shine gaira bagin wala adil kalmar albagin tana nufin azulmu kalmar wato adil tana nufin wato wato ta'addi kenan ƙetare iyaka wasu kuma suka ce gaira bagin wala adil ana nufin mutum ya shiga tsananin bukata amma ba da nufin barna ba ba bukatuwar ta dalilin barna ne yasa ya shiga cikin bukata din ba ya halatta ya ci mushe kenan a malamai sun yi sabani dangane da wannan gaira bagin wala adin din maganganu da yawa amma za mu takaitu da ambatan wani wasu daga ciki am kalmar al'udwan a larabci akan fassara ta har yanzu kuma da azulmu da mujawazatul hajj ƙetare iyaka da kuma zalunci kamar yadda larabawa suke cewa ada alaihi adawan wa udwanan idza zalama akan ce ada adawan udwanan ana nufin zalunci ke gaira bagin wala adil wasu ka ce gaira bagin ba yayi wannan bane wato yana da niyyar fito na fito da shugabansa shine bagin wanda zai zo ya yaƙi shugabansa ya fidda makami zai yaƙi shugabansa wala adil ko kuma wanda ya ƙetare iyaka ya shirya shirin tafiya da saban Allah tafiyar ya yi ta ne da niyyar saban Allah ku rinka lura da istisna'in fa an ce gaira bagin wala adil shine aka halatta masa duk waɗannan wanda nake gaya mana kenan in da wannan manufan ne kenan su bai halatta su cin mushe ba shine abin da malamai suke faɗa ko da sun shiga cikin larura din kamar yadda wasu malamai suka faɗa shi yasa wasu malamai suka ce ai bai halatta ba ga mai wanda ya tafiya ta saban Allah ko ya shiga cikin tsananin bukata ya je ya cin mushe sai dai ya tuba ga Allah alaba shi ya iya cin mushi a wannan tafiya wannan shine ra'ayin imamu shafi'i suka ce ayat ta halatta a cin mushe akan tafiya ba tafiyar saban Allah ba yanzu mutumin da ya haɗa garin sai ya tafi wani gari don ya je zina a hanyarsa ta tafiya sai ya shiga tsananin bukata da yunwa babu abinci guzuri ya yanki kuma ga to wannan gaira bagin wala adin bai halatta ba ya ci mushen nan duk yadda zai sai dai ya bari ko me zai shiga in ji imamu a shafi'i Allah masa rahama wasu ka ce gaira bagin wala adin karkaci gaira bagin a yana nufin wato karkaci ba tare da tsananin bukata ba wala adin kada ka ci ya wuce iya ƙoshinka haka suka fassara gaira babin kada ka ci babu tsananin bukata wala adin kada ka ci mushen ya wuce iya bukatarka wasu suka ce gaira babin kada ka ci mushe wato kana nemo shi alhalin ga na halal ɗin ka je ka nemo mushe ka ci shine gaira babin kaka sai ga halal a gabanka ka ki ka ci halal ɗin ka nemi mushe kamar misalin halal ɗin wurin ka ɗin ba ka son ka ci shi amma ga wani nama na mushe ne amma kana sha'awar wannan mushen sai ka ce bari ka yi amfani da wannan damar ka gashe mushen ka cinye saboda kana cikin tsananin bukata wannan gaira bagin kan an ce karka nemo mushe alhalin kana da wani koyaye wannan shine gaira bagin sannan kuma a wala adin kada ka ƙetare iya iyakar da aka haddade ma na cin mushen don shi ma cin mushen akwai iyaka kamar yadda za mu zo mu faɗa nan gaba insha Allah wasu ka ce zaira bagi karka cin mushen kana halatta wa kanta lokacin da kake cikin cin mushen kana jin kamar kana cin halal ne a'a a'a ka ci kamar kana jin ka ci ne alal larurati shi ne gaira babin wala adin kuma kada ka ƙi ka ci wanda aka halatta maka ka je ka ɗauko wanda ba a halatta maka ba irin wancan fassarar ke wannan shine kaɗan daga cikin maganganun malamai dangane da fassarar gaira babin wala adin amma an za ka bi fassarar kalmar a ainihin manufarta ta larabci zuwa hausa ana nufin mutumin da ya shiga tsananin buƙatar cin mushen alhali yana kan tafiya ba da nufin barna ba da zalunci ba tafiyar barna ba ba tafiyar zalunci ba sai ka je kai ta fassarawa yaya za a yi tafiyar barna kai ka sani yaya za a yi tafiyar zalunci kai ka sani ko ba ka bane wani misali mutum ya shirya da kanan za su tafi wani gari mai nisa don su je su kwace gonar wani kaga wannan tafiya ce ta mai ta zalunci kuma tafiya ce ta barna an gane to tafiyar kallon bal ba tana cikin goma da a'a ku ji tsoron Allah ku dakatar shi ma yana cikin saban Allah abinda malamai suka faɗa dangane da bal asalin ta ita bal buga bal ɗan kawai mujarradin buga bal yanzu misalin ku haɗu abokanai ku je ku samu fili kuna buga bal wannan ba halal ba ba haram ba ne jayi misalin kun yi don motsa jiki don warware jini wannan ba laifi ba ne amma abin da ke shigowa cikinta na tata da bayyana tsiraici da gaba da juna da fada da ƙetare lokutan sallah ko ba ka bane da kaza da kaza da kaza wannan shi ya mayar da ita haramun eh da san arna da san kafirai da haɗuwa maza da mata kun fahimci wannan wani abubuwan su ne idan ka hada suka dunkule su ne za su iya mayar da ita ta zama kwanto haramun amma da za a samu baltsin da aka yi ta ba tare da wannan abun ba mai tsarki to da ita da motsa jiki da kai gudu da kai tsalle-tsalle da koyi harbi da ka koyi hawa doki da kai sakuwa duk ɗaya ne ina fata ana fahimta to sai dai shin baltsin da ake yi yanzu ta kubuta daga waɗannan abubuwan sai ku je ku ba da fatawar ko malamai sun yi saɓani dangane da iya adadin wato wato mushe da ya halatta mutum ya ci wasu ka ce ya halatta ka ci mushe ne idan kana cikin tafiya iya gwargwadon mushen da zai kashe maka yunwar ka bukatar ka kawai ka ci da kaji ya dan kashe yunwar shi kenan ka bari ba sai ka ci ka ƙoshi nak ba ko ba ka bari mala idan ana cewa mushe ka daina tunanin kamar mushe da ya zo ya zauna yana wari ba ba shi ake nufi ba a dabba ce ga tanan ta faɗi ta mutu tana faɗuwa tana mutuwa ba a yanka ba ka ɗauka ka feɗe ka gyara ka gashe ta ita ake nufi kuma kuna mamaki ana cewa cin mushe cin mushe da mutanen da sun sha wahala ba irin wannan zamani bane da ko ina akwai hanya akwai hotels akwai abubuwa akwai waya in kudin ka ma ya kare akwai waya akwai waya akwai waya to zaka ci wannan mushe din ne iya daidai da zai kashe mani ba wannan shine ra'ayin Abu Hanifa yace da ka ci ka ji ya dan abin nan to ya isa ha kuma ɗaya ne daga cikin maganganun Imam Shafi'i Imam Shafi'i yana da maganganu guda biyu ɗaya daga cikin maganganun wannan shine kana ci da kajiya dan kashe ma yunwa to alhamdulillah ya yi wasu malaman kuma suka ce ta mutum ya ci mushe in yana tafiya ya ci iya ci sai ya ji ya yi tatal ya ji ya yi nak ya ƙoshi damdam sosai wannan shine ra'ayin imamu maliku namu Allah wa sallama duka su ma namu ne ko yawa na ce namu ne ba wai dan nuna bambanci ba saboda na san da yawa yawan ku malikawa ne ma'ana shi ne ra'ayi ma malik in dai kana tafiya za ka ci mushe iya koshin ka haka ya faɗa rahimahullahu ta'ala akwai abin da na manta ban faɗa ba wajen fassarar zaira bagin wala adib shine maganar sa'ad ibn abdullahi a tusturi ina ji sa'ad ibn abdullahi tusturi yace kalmar gaira bagin din nan wala adib ana nufin ya halatta mutum ya ci mushe amma banda wato dan bid'a mai saba wa sunna haka ya faɗa ghaira mubtadi'in mukhalifin lissunna in ana tafiya in dan bid'a ne mai saba wa sunna to shi haramun ne ya ci mushe a haka haka kaga kana mana akwai yan sunna sun dama masu zafi ke yanzu wannan fatawar idan ka faɗe ta anan sai ka ji ana ta hadawa kuma haka ya faɗa yace gaira bagin wato banda mufariqul lil jama'a wanda ya saba wa jama'ar ahl sunna jama'ar musulmi wala hadin mubtadi'in mukhalifin lis sunna dan bid'a da yake saba wa sunna shine anan gashi na cikin tafsirin Imam al-Bazawi dan kada a ce Mala Abdullahi ya faɗi wani abu a koma cikin tafsirin Imam al-Bazawi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya da yace walam yurakhis lil mubtadi'i fi tanawul al-muharram inda ad-darura bai halatta wa dan bid'a bai cin mushe a hanya yayin da yake cikin tsananin buƙatar larura yanzu ba lokaci bane na baje maganar a bata hujja ko kada a bata hujja amma dai muna faɗan fassarar malamai ne dangane da wanda suka yi suke wa aya ko ba komai dai ya tsoratar da dan bid'a ya daina bid'a ko wata a haka fala isma alaihi wanda ya kasance ya ci mushe ne ba da wannan abubuwa da aka faɗa ba to babu laifi a gare shi ai fala haraja alaihi bi akliha babu laifi a gare shi wajen cin wannan ainihin mushe sahih lalle Allah ya kasance mai gafara ne liman akala fi halin istirar ga wanda ya ci mushe a lokacin tsananin bukata rahimun Allah mai jin kai ne da tausayi haitu rakhasa lil ibadi fi zalika ta yadda Allah ya sauƙaƙa wa bayi cin mushe yayin da suke tsananin bukata suke kan tafiya idan mun duba wannan aya din tana nuna mana a a a wato rahama ta ubangiji da tausayi irin nasa tabaraka wa ta'ala ta yadda ya haramta mana wasu abubuwa amma duk da haramcin da ya kuma yace idan ana cikin larura to mutum ya iya cin wannan abun a matsayin larura kuma ni turra fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ismi haka ya faɗa a wata aya wanda ya shiga cikin wato ittirar kaga ya fassara mana famani turra din ai famani turra wanda ya shiga cikin tsananin larura larurar ne fi makhmasa larura ta tsananin yunwa shine makhmasa kalmar makhmasa tana nufin yunwa wanda ya shiga cikin wato yunwa gaira mutajanibin li ismin shine fassarar a a a a gaira babin wala adil ba yana nufin aikata sabon Allah da wato saba ubangiji a cikin wannan tafiya din ba yaci fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai jin kai ne mai rahama kuma mai yafewa in an yi ba daidai ba wannan kenan a ya tabbata hadisi ingantacce kamar yadda Imam Muslim ya fitar a cikin sahihinsa a jabir dan abdullahi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa a amul fatshi kenan shekarar wato bude makka wato makka a manzon Allah yana cewa inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maita lalle Allah da manzansa sun haramta wato sayar da giya haramun ne sayar da giya haramun ne sayar da mushi amma ina gaya muku wato a wurin arna wannan halal ne ko kuma wurin wasu musulmin ma halal ne sun halatta wa kansu wannan akwai masu sayar da musha ko kwanaki can zai kai shekara ɗaya da wani abu haka akwai wani mahaushi da aka kama shi wata sa ta yi ta kasa ba a yanka ta ba ta faɗi ta mutu aka je aka jefar da ita a bayan wani badala sai ya je ya haɗa baki da wasu 'yan tsara suka 'yan daba kenan suka je suka yanki dare suka fede wannan saniya suka ɗebo naman nan da safe suka kawo masa wannan nama suka suka sayar masa cikin kuɗi mai sauƙi ya ba su kuɗin fida kawai da dako ya zo ya sussuka wa mutane tsiri yana sayarwa ya yi ƙwarai da gaske Allah da hikima irin tasa ka san idan an yi abu na rashin gaskiya sai kaga Allah ya tona ya kan tona asiri eh shi yasa kai kai addu'a Allah ya rufa ma asiri idan Allah ya tashi tona asirin mutum ta inda baya tsammani asiri yake tonuwa ashe wani ya gani shi kuma ya tsaya ya sa ido ya ga ina aka kai namu sai ya zo ya gama haucin gashi nan ya zo har ya har ya baza tsire har ya yanka mutane namu ya alhamdulillah lokacin da aka yi magana aka turo yin zuwa suka nade shi suka kama shi ya san mushe ne amma ya yadda ya sayar wa al'umman musulmi tunda ba arna bane suke sayan wannan nama ya sayar musu mushen su ci shi ya ci kuɗin ya kwanta abin da yake so kenan wanda kuɗin da yake shekaru da kuma ana samun wannan din da yawa wasu mahauta za su siyo dabba su yi hasarar dabbar ta mutu wallahi haka za su fiɗe ta ba sani ba su kaka ba mata wuka kawai su zo su kawo mutane su yaro wannan yana faruwa da yawa su su mahautan su suna ba da labari sun sani fatan mu da Allah kiyaye su yi kokari kuma su kiyaye su gyara akan kawo hatta wuraren yanka nama wani lokacin ana sakaci wanda ya kamata gwamnati da tura wakilai amintattu kuma wakilan a samu masu kishin addini ba wanda za su je kawai da sunan aikin gwamnati kawai ba a wanda za su je da sunan wakiltan musulunci da musulmai kuma gwamnati na biya su a je a duba dabbobin da ake yanka mutane lafiyar su na san cewa akwai waɗanda aka wakilta don wannan amma sun yi kaɗan a duba lafiyar dabbobin yanzu ko kwanaki an ta sayar da nama a abbatu waɗannan an ta sayar mutane nama nama bai da kyau kowa ya sani sai da aka kai ga wasu masu fito kafafen watsa labarai wasu daga cikin likitoci masu tsoron Allah da tausayawa da kishin kasarsu suka ce a daina cin wannan nama na wannan dabbobi na wannan lokacin da shanu suka yi wata cuta wani dan uwa ya gaya mu ya jarraba ya ce wallahi akwai shanun da suka kamu da wannan ciwo din da aka yanka naman yadda ka san subhanallah kuraje ake samu a cikin nama to wanda ba ba samu kurajen ba masu ciwon yace da aka je aka da damana ce ba aka ɗebi nama aka je aka watsar da shi aka zuba shi a daji duk iya wurin da aka zuba wannan naman duk ciyawa sai da ta kone gaba ki daya har da madan ta kare wallahi gurin bai bai saka tsirar da ciyawa ba imagine ka duba wannan inda dan adam ne aka dora masa shi a cikin sa ya zai ya rayu abubuwa da yawa suna faruwa cututtuka suna faruwa ta hanyar abincin da ake ci yanzu wannan salak salak ɗin da ake ci da wannan ganyaye ganyaye inda likitoci za su yi maka bayani illar da ke tattare a cikin na yanzu wannan wanda ake ci wallahi nake ga ma abin bai da kyau to salak ne ana bayan sa da ruwan kashi ha karas ne ana bayan sa da ruwan kwata ruwan kashi ko ba a zuba masa magani aka aka sa mai chemical ba wani idan an kawo shi daga cikin kwata wallahi a kwata ake ake ake ake shuka salat kwata kuma haka za a kawo mana kana zaune za ka ba wa iyalan ka da Allah ya sayo mun salat ka dawo alaji da katon tumbin ka kana zaune a sayo ma salat na naira hamsin a yanka maka a dura a baka ana baka sai ka je sai ka je kanka ta kumbura kayya kayya ba lafiya ba lafiya eh in ba a je da sa'a ba cikin sai ka tafi lahira shi za wani babban likita yake gano yake cewa ai malam duk abin da zaka ci indai na ganye ne a ko mangoro ko gwaba ko karas ko salad ko lantun to ina baka shawara ka wanke shi da ruwan gishiri sau bakwai yace ba sau ɗaya ba sau biyu ba bai zama a jika a zuba ruwan gishiri mata su saki ya jika a wanke shi sau bakwai da ruwan gishiri gishiri yana da sinadarin da yake lalata dukkan waɗannan ƙwayoyin cututtukan kuma likitocin suna bayani dan ba kwa bibiyan wato filin menene kiwon lafiya da suke tattauna yana da kyau ka rika sauraron wannan shirin ya fi maka amfani da sauraron voice of america ya fi maka amfani dan wancan baka da abin da zaka iya yi an yi ko ba a yi baka da abin da zaka amma wannan zaka kare lafiyar ka suna faɗa suna cewa a a a galiban cututtukan yanzu suke kama mutane nan da kaji mutum yana ciwon koda kaji mutum yana ciwon hanta ka ji mutum hauhawan jini ko ciwon suga ya same shi ko waye akwai tasirin nau'in abinci da ake ci suka ce wallahi hatta nama dabbobin da ake yankawa galiban ba su da lafiya ka je ka inda ake yanka dabbobin wata dabban in ka ganta wallahi ba za ka kuka ki ganin ta ba kudaje suna ta banta tana ta gudawa tana wari baki yana zubar da hawaye ido yana ta zubar da hawaye ga gudawa ta masifa haka za a ɗauki wuka a yanka mata ko turawa za ta yi za a fede ta a fito da ita kwarai da gaske a fede ta a fito da ita kawai a fito da nama a kawo ma kasuwa ka saya kai ka kuma shirin dabba ne tana na'urar da za ta gwada ma ka gane naman mai lafiya ne ko ba lafiya ba kuma ka duba mana irin naman miyan da ake sayarwa a bakin titi ko a cikin unguwanni wani nama ana kawo shi za ta yana ƙarni wani nama ana sa shi a cikin ya bata yake yadda ka san aljani ne ya ɗebe shi wallahi da ke ga mata a jirgi ba ce wannan arzuba ya bi ya bi moriya ne haka yanzu yake narkewa saboda dabbar ita kanta ba ta da lafiya aka yanka to wannan ya kamata a haiko kwanan da wani likita ana hira da shi a gidan rediyo yake faɗa fa'ida ce ya kamata mu dan ƙara shi ma karatu ne zai mana amfani yace ana tambayar su dangane da ciwon suga da yake yawan kama mutane din nan da sauransu a yake cewa yanzu irin irin wannan jus jus na gwangwani na roba da ake sayarwa na na na na, na kwani da ake sayarwa masu siga masu zaki zakin nan yace wallahi da yawa yawa suna da tasiri wajen sabbaba wa mutane ciwon shuga din nan da yake kama mutane yace ana sa musu wasu sinadarai da wasu chemicals da wasu acid da ake sa musu dan kada su lalace su dade ba su lalace ba yace to wannan chemicals da ake sawa wannan su jus jus da muke siya din ya fi ƙarfin gangan jikin ɗan adam da haka idan ya shiga ya fi ƙarfin cells ɗinka da suke amfani sai ya kashe su da haka wannan sai ya reaction ya haifar maka da ciwon wannan suga ɗin da ake fita ce yanzu ya za ka saka ha ya za ka yi ba za ka daina sha ba sai dai ka ɗan lallaba ni dai ka ba mutum shawara a shan zaki zaki din nan ya daina yawa bai da amfani abu mai zaki gau ka dauka kana sha ba laifi za ka iya daukar ka rika sirkawa da ruwa ko ba ka bane ka dauka sai ka dan sa da ruwa dan lemon da zaka sha sai kara mai da ruwa ko kuka kola ne kara mata ruwa ko menene kara mai ruwa ka dan rage karfin sinadarin abu kuma wasu kamfanonin ma da suke yi ma babu wani muraƙaba da mutaba'a ma da bibiya yaya ma suke da wani sinadari da wani sinadari ma suke akwai wani abu ma iya shiga ciki cutar da mutum yake to duka wannan a matsayin mutum na musulmi ya kamata ya zamanto yana da wato bawa lafiyar kariya da bi sannu sannu ta a yanzu wannan zamani din muna rayuwa ne ta kai rike kana kana bawa kanka protection bayan protection na ubangiji da yake baka ka rika tunani dangane da abin da zaka ci duk abin da za ka ɗauka ka sa a baki ka rinka tunani yaya kansa yaya rashin kansa duk abin da za ka ɗauka ka sha ka rinka tunani yaya tsaftarsa ya rashin tsaftarsa yana da kyau don yin wannan ɗan zai taƙaita ma ko da kana da nisan kwana biyu ba za ka wahala ba ina fata ana fahimta amma ba tawakkali ba ne mutum ya je ɗebi duk abin da ya samu ko ya ɗiba ya je duk abin da ya samu ya je ɗauka ya je ko ya je sha wannan yana da illa kwarai kwarai da gaske wannan fa'ida ce ribar kafa ce Allah ya bamu ikon gyarawa manzon Allah yake cewa Allah ya haramta shan giya ko sannan kuma ya haramta cin mushi sayar da giya da sayar da mushi wal khinziri da sayar da alade haramun ne a sayar da alade amma a kasar arna tirela tirela na aladu ake wal asnami da gumaka duk wannan haramun ne faqila ya rasulullahi aka ce ya manzon Allah ara'aita shuhumal mayyita ya manzo Allah me zaka ce dangane da kitse na mushe tunda nama aka ce to kitse fa ha kaga sun din suna ganin kamar akwai bambanci tsakanin kitse da da mushe a da nama fa inna yutla biha as-sufun wa yuthanu biha al-julud wa yustasbihu biha an-nas wa yastasbihu biha an-nas shi wannan kitse in an narka shi ana goge bayan jiragen ruwa kwale-kwale idan aka kifa shi bayan shi sai a shafa masa wannan kitse din a leleye shi sai ruwa ba zai rika penetrating yana shiga ciki ba idan ya hau kan ruwa zai rika gudu sosai kamar misalin ai maiko ne kaga maiko da ruwa ai ba su haduwa ko ba kamar ne dole ka gane bambanci to ana yin wannan sannan kuma ana shafawa fatu fata idan ta yi tauri in aka sa mata mai sai ke laushi fatar takalminka in ta kandare ta tambari idan ka sa mata mai tsuwi na polish ba yana tana laushi ba to su ma a daɗin suna amfani da waɗannan mayuka wannan kitse in sun narkar da shi sai su shafa wa fatu na jiki dan daɗin ana ɗaura fata a jiki ana amfani sannan ko mutane suna yin a ci falfal ko a ci balbal fitilan nan ta ta ta kwalba da ake duk ana amfani da wannan sai suke neman a sauƙaƙa musu shi ya halatta a ɗauki kamar misali kitsan alade a yi amfani da shi wajen waɗannan abubuwan faƙala la huwa haramun mazala ce la wannan ma haramun ne duk ba za a yi ta gani babu dabara babu a yaukin sai manzo Allah suna sun ke cewa a wannan lokaci qatalallahu yahud Allah ya tsine wa yahudawa annabi ne faɗa ce Allah ya tsine wa yahudawa inna Allah azza wa jalla lamma harrama alaihim shuhumaha yayin da Allah ya haramta musu a attakinan wannan dabbobi da aka faɗa a na mushe ko alade ko alhinziri da ake faɗa ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu ai sai suka dauka sai suka narkar da shi suka narkar da shi suka gyara shi sai suka sayar wasu ce ba Allah ya ce a daina cin alade ba kada a cika kada a cika ba to shikenan bari su ɗebe kidan ai ya zama ruwa sai su zo su sayar da shi sai su ci kuɗin sai sai ai su ba dabba suka ci ba kuɗin dabba suka ci kun fahimta to shine manzo Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka ba ku ce amin ba Allah ya tsine musu albarka dan da man tsinannu ne ko hila kenan da tawili da suke wa shari'ar Allah da kuma karantsi da suke wa addinin Allah bayan kuma halakar da mutane da batar da su suke da suke to wannan ayar abin da take nuna mana a gurguje kenan sai Allah ya ce mai kuma na'am innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi wa yashtaruna bihi wa yashtaruna bihi thamanan قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله نعم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
wannan ayar ta sauka ne akan manya-manyan malaman yahudawa amma hukuncin ta gamamman hukunci ne ya haɗe har da manya-manyan malaman musulmi da suka sifantu da irin wannan sifa na malaman yahudawa bari ku ji abin da malamai suka faɗa na sababin saukan aya um, aya ta sauka ne akan yahudawa da malamansu su yahudawa malaman yahudawa sun kasa suna karɓan ƙamama ko suna karɓan ka ce returns ko mai zan ce da kai suna ɗan karɓan ɗan abin hasafi ɗan sadaka da ɗan taimako haka daga mabiyansu alhadaya wal ma'aki kyauta da ababe na ci mabiyansu suna bautar da mabiyansu almajiransu suna kawo musu kyauta suna kawo musu abinci suna kawo musu kaza suna kawo musu kaza in ba kawo masu ce lalle sai an kawo kuma suna fatan cewa annabin da Allah madaukin sarki zai kawo shi na ƙarshen zamani ya zamanto lalle yana cikin su su Yahudawa wannan shine babban burin su wannan abin ya faru ne kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya zo turo manzon Allah sai bai turo shi cikin Yahudawa ba sai ya turo shi alƙurashi alhashimi bakuran shi hashimin dangi bai turo shi cikin yahudawa ba wannan ya sa sai suka ji tsoron cewa tun daga muhammad ya zo to wannan ɗan alheri da suke samu daga mabiyansu na abinci da abin sha da abin ɓatarwa in dai Muhammadu ya zo to lalle mutane za su raja'a su koma kan Muhammadu su daina ba su wannan abin da suka saba suna ba su sai ya zamanto nauyin da suke da shi a wurin al'ummar su wannan nauyin ya kawo sai ya zamanto manzon Allah ya ɗebe mutane ai sai suka yi maza maza suka koma cikin taura suka je suka nemo duk ayar da ta yi magana akan sifar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam sai suka share ta sai suka koye ta sai suka wanke sifar kuma idan sun zo karantar da mutanensu sai ba za su karantar da su sifofin annabi din ba sallallahu alaihi wa alihi sallam suka caccanja wani wurin wani wurin suka ciccire ayoyin saboda a cikin attaura cike take da sifofin manzon Allah tana bayani dalla dalla akan sifar annabi yayin da su mabiya suka zo karanta attaura sai suka tarar da duk inda aka yi bayani akan sifar annabi din da suka duba manzon Allah sai suka ga sifar attaura din bata dace da shi sifar annabi Muhammadin da ya zo yanzu ba musulmi suna ta tutiya suna cewa ga muhammadu ya zo ga muhammadu ya zo su kuma yahudawa suna tutiya da attauransu cewa abinda attaura ta gaya musu shi za su yi malamai sun yi aikin dare sun caccanja sifofin sun gugguge wasu ayoyin da haka da sun suka samu sifofin ba su dace da sifofin annabi ba sai suka ce a wannan ba shine muhammadun da aka gaya mana a taura cewa zai zo ba me dalilin da yasa suke wannan sun yi wannan ne kuma hasadan min indi anfusihim saboda hasada da ke tattare da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin manzon Allah ai kaga dole manzon Allah ya tsine musu albarka wannan shine babban dalilin wato batan yahudawa da kuma batan mabiya malamai na yahudawa to shi Allah madaukin sarki yake ya saukar da wannan aya ta dalilin wannan aiki nasu innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab lalle waɗanda suke koyewa kalmar katama tana nufin wato koye abu lalle waɗanda suke koye abin da Allah ya saukar na daga littafi التوراة ويشترون به ثمنا قليلا suna canjawa da shi kalmar yashtaruna bihi wato suna canji da abin da suka ɓoye din dan a ba su tamanan kalilan wato wani canji kaɗan wani abin tamani wanda bai kai ya kawo ba kaga ai sun ɓoye sufan manzon Allah dan a ci gaba da ba su taimakon da ake ba su shine samanan kalila ai iwadan yasira canji wanda bai kai ya kawo ba ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar Allah ya ce a gaya musu waɗannan mutane babu abin da suke ci a cikin cikin cikin su illa an-nar sai dai wuta ai ma yu'addihim illa an-nar suna cin abin da zai kai su ne zuwa ga wuta rashawa da haramun da kuɗin addini da suke ci duk wannan yana kai su ne ga cin wuta da kanta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ranar tashi alkiyama ko magana bai zai musu ba ba zai ji kansu ba ba zai musu rahama ba ko ba zai musu magana da za ta faranta musu ta rahama ba amma zai musu magana ta azaba wala yukallimuhumullah ay Allah la yukallimuhumullah bir rahma ba zai musu magana da rahama ba ta rahama ba amma zai musu magana ta azaba yace ku shiga wuta wala yuzakkihim Allah madaukin sarki ba zai tsarkake su daga janasar zunub ba kazanta ta zanubi Allah ba zai tsarkake su da kazanta ta zanubi ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi bayan wannan musibu da ya same su to kuma akwai azaba mana ɗan wuta ne to sai Allah ya ce me kuma أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة مغفرة نعم فما أصبرهم على النار إن بك تنسوا أيضا النبا سنة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى سنة ودن سكة تشنج شريعة سكة كربتا اشتروا الضلالة بالهدى dan kalmar a saya ai canji ne ko yayin da na ɗauki naira ɗari biyu na ce kai ka bani satin mpn kaga kamar ai wannan canji ko in ba ka kuɗi ka bani wannan trade by barter ko in ba ka kuɗi ka bani kati na canja na ba da kuɗi ka bani kati kai ma kuma ka yi canji ka bani kati ka karɓi kuɗi to sunan shiriyar da Allah ya saukar ba su yi sai suka bayar da ita sai suka karɓi bata suka ɓoye sifofin manzon Allah wanda shine shiriya sai kuma suka ɗauko ɓata shine ɓoye wato a ɗora mutane akan ɓata da kuma goge sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin wannan attaura din ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira suka canja rahab azab wato suka karɓi azaba suka suka suka bada gafara ma'ana suka canjin gafara da azaba maimakon su nemi gafarar ubangiji sai suka karɓi azabar Allah Allah kiyaye sai ce fa ma asbahum ala nar kai mamakin su me ya hakurtar da su akan wuta shine fa ma asbarahum ala nar yi mamakin su mai ya haƙurtar da su da wuta kamar ka ce kai mutanen nan yaya aka yi suka iya jurewa da wutar Allah suka yi wannan ɗanyen aiki suka aikata wannan mummunan aiki ay mallabi hum ala an-nar wa ayyu shay'in yusabbiruhum ala an-nar hatta taraku al-haqqa wattaba'u al-batil menene ya sanya suka yi haƙuri su kuwa akan wuta yanzu sun yarda su karɓi wutar ubangiji su watsar da gafara suka suka watsar da gaskiya suka karɓi al-imam al-hasan da imam qatada suka ce fasara aya shine fama asbarahum ala nar ai wallahi ma lahum alaiha min sabr wallahi basu isa su yi hakuri akan wuta ba walakin ma ajra'ahum ala al-amali alladhi yuqarribuhum ila an-nar sai dai menene ya ba su jarunta ta aiki irin da yan wuta wallahi wuta ne ba za su iya hakuri akan ta ba dan ba iya hakuri akan ta dole ne mutum kawai sai ya azabtu to amma yaya aka yi suka samu ƙarfin gwiwa da jaranta na aikata aiki irin na 'yan wuta shine fa ma asbarahum ala nar zalika bi anna allaha ka karanta na'am ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق na'am وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqqi kalmar zalika nan tana nufin wato tana komawa kan azaba din ne wannan kalmar zalika ai zalikal azab wannan azaba fa ta same su ne bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqqi saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya fa ankaruhu wa kafaru bihi suka yi inkarin littafin Allah suka musa shi suka musanta littafin Allah suka kuma kafirce ga littafin Allah tabaraka wa ta'ala wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lalle waɗanda suka yi sabani dangane da wannan littafi fa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'd suka yi imani da wani bangaren littafin Allah suka kafirce ga wani bangare na littafin Allah afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashadd al-'adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun to sai ce wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lalle wadanda suke sabani cikin littafi me sabanin wasu suka bi rabi suka isa bi rabi wasu suka bi ɗaya rabin wasu ba su bi rabi ba wasu suka yi imani da wasu bangare ba su yi imani da wani bangaren ba lafi shiqaqin ba'i lalle suna cikin sabani wa dalalin da kuma bata ba'idin manisanciyar bata wannan shine sakamakon waɗanda suka kafirce wa Allah sakamakon waɗanda suka kafirce wa littafin Allah sakamakon waɗanda suka watsar da karantarwar Allah a bayan bayansu idan kun lura da wannan aya din yan uwana tana nuna mana ayar nan innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab kenan tana nuna mana hadarin malami da ya san gaskiya ya boye gaskiya saboda ga abinda Allah ya alkawali ga malaman Yahudawa boye gaskiyan nan da suka yi shine Allah ya musu alkawarin cewa ma ya akuluna fi butunihim illa nara wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum azabun alim saboda su koyi gaskiya ashe yana da kyau malami ya tsaya tsayin daka ya yi ikhlasi wajen karatunsa ya gaya wa mutane gaskiya dan Allah ba tare da tunanin cewa wani ransa zai ɓaci ba ba tare da tunanin cewa wani zai yi mun kaza ba ba tare da tunanin cewa su wani za su rabu da ni ba ba tare da tunanin cewa dan abin da aka saba ana bani idan na zo ina gaya musu gaskiyan ai ba za su sake bani ba kamar yadda wasu daga cikin malaman marasa tsoron Allah aka samu wani ya zo yake faɗa aka ce ai ka gaya musu gaskiya ya ce ina ai mutane yanzu ba su da mutunci mala in ka zo ka karanta musu gaskiya wallahi ba za su baka ba haka ya faɗa wani kafin gumin malami ne dan bid'a aka yi masa magana aka ce ya ba ka gaya mutane gaskiya ka karanta ka abun nan yace ah to kai yanzu ba gaskiya da kake gaya musu ba wai kana cikin halin kakani kai ba yace za mu rinka dan tabawa wani lokacin mun zo magana alwala da da tsarki da sallah mu gaya musu gaskiya sauran al'amura kuma mu daga musu gaba haka ake yanzu mana idan an zo harkar alwala da tsarki zai buɗe wuta ya jawabi sosai saboda ana ba matsala ko sauran abubuwan kuma sai ɗan ɗaga ƙafa kuma kuma ɗin kuna da laifi yayin an gaya muku gaskiyan kuma sai ku rinka ƙinta ko ku rinka yin abin da kuke yi shi yasa shi ma yace bari ya rinka daga ƙafa to amma malami mai tsoron Allah baya yin malanta don sana'a malanta karantar da mutane ba ana yin ta sana'a ne ta cin abinci ba yasa an samu annabawan Allah sun je gona sun yi noma sun yi kiwo sun yi sana'a sun yi aikin ƙarfi duk da cewa annabawa ne manzanni masu wa'azi malami zai wa'azinsa kuma ya je aikin gwamnatinsa ya wa'azinsa kuma ya je shagonsa ya bude ya wa'azinsa kuma ya je aikin shi ma yayin da misalin malami ya mayar da wannan littafin nasa da karatun nasa a nan ne cinsa da shansa yake kamar yadda wani yake faɗa ce a ina ai wannan harka ba zan sakaci da ita ba to duk abin da zai zo sarya min da abin da dan al'amarin rayuwa ta ci da sha na anan ba zan yi wasa da shi ba ci na da sha na duk anan yake ba da gona ba da ofishi ba da kaza ba da kaza mutanen nan a jikin su muke samu a zuwa kawo mana wani abu na tsari a ce wai kaza kaza kaza a ban mu jama'a kawai wallahi alazim ma la haka wasu ke faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wanda ya ɓoye gaskiya saboda wani abu da za a bashi to ya jefa kansa cikin wuta ne da kansa da kansa ya yi wa kansa linzami ya jefa kansa cikin wuta kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace duk wanda ya tara wannan ilimi kuma bai aiki da shi ba kuma bai faɗi gaskiya ba to wannan ilimi zai zama to mai linzami ran tashi alkiyama ya Allah madaukin sarki kada ka sanya rabon yan adam a cikin aikin da muke don kai ya Allah ka raba mu da kaucewar zuciya ka raba mu da sha'awar duniya ka raba mu da sha'awar wani abu na hannun wani mutum ya Allah ka ba mu sha'awar abin da ke hannunka ubangiji Allah ka dora mu akan daidai ka nuna mana ka ba mu ikon aiki da shi ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon guje masa Allah ka tabbatar da zira mu akan gaskiya kuma ka ɗauki ranmu muna musulmi mu ne masu imani a ne ya kamata mu dasa aya saboda ƙwarewar lokaci abinda na faɗa ne daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure kuma Allah ya bai mana gode har da gadan kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik